ranar da za a sai ranar ahadari ina ne za a tashi to ma wani da larar za a tashi mawani'ul janabati abubban da janaba ta hana aikatawa abin da yake wanda yake da janaba ba daidai ba ne a ce ya yi shi la ya duhulul dunubu masjidan wala ya qara'u illa al-ayatayn masala li kata'awuzin wa ma yusikum جماع إلا لأذى أو الكلام
لا يدخل الجنوب مسجدا wanda yake cikin halin janaba ba daidai ba ne ya shiga masallaci janaba ta hana duk abin da kari karami shine rashin alwala ko abin da zai tsaya matsayin alwalar ya hana kamar yin sallah kamar ɗaukar ƙur'ani sannan ita jaraba ta ƙara cewa ta ƙara da cewa wanda yake da ita wanda yake cikin jaraba haramun ne ya shiga masallaci ko da masallacin da shi ne ya gina
wala ya ƙara'u da aka ce da aka ce masallaci ya haɗa hadda irin wuraren da mutanen ƙauye sukan ɗan kange don a ringa sallah da wanda yake da jaraba ba ya shiga cikin wannan ba kuma aka ce kai ko da hanya ce ta ratsa ta masallacin to ba daidai ba ne wanda yake da jaraba ya ce zai bi wannan hanya to
wala ya ƙara'u ba daidai ba ne wanda yake da jaraba ya ce zai karanta ƙur'ani illal ayatain sai fa aya ɗaya ko aya biyu ga misali likata a ya iya karantawa don abin da ya kama da neman tsari wanda yake da janaba ya iya karanta aya ɗaya kamar ayatul kursi ko da rubuwa shi kamar ayatul kursi ko aya biyu ko abin da yake kama da haka kamar ulhuwan lahu ko falagi da nasu to ya iya karanta wannan don neman tsari ko kuma don tofi ko kuma in zai hau dabba ko irin wasu ayoyi da aka ce ana karantawa yayin ɗora kaya a kan dabba domin a rage mata jin nauyin kaya duk irin wannan mai janaba ya iya karantawa
wa malizi siqam haka nan kuma da yace da kata awuzin din ya hada da wato kafa dalili ya iya karanta aya ɗaya ko aya biyu don kafa dalili idan dan kafa dalili to
wamalibi siƙam aha ba daidai ba ne wato akwai ƙauli a masaba da cewa a'a mai jaraba ya iya karanta ƙur'ani amma wannan ƙaunin rarrauna ne ko ba shi ne mashuri ba wani malami yake cewa ƙira'atul domin bituna'u ala مشهور مالك إمام الفردة وعنه أيضا جاز فعله ولو كان كثيرا منهما القوم تلو وفي سماء أشهر تجوز في الأشهر بالروايتين فألفي أذره للحكم للمتسل لمالك بلفظه الحكم انظري قراءة الجنوب يجنب أكرة قرآن تمنع أنهنا على مشهور مالك duka zancen da ya fi shura a matsabar imam malik imamin furala jagorar mafificen malamai wa an aira amma akwai wata ruwa daga imam malik ja da fi'iluha aka ce ne jarabar ya karanta qur'anin ba laifi walau kana kasiran minhu malqawmu salam ko da abin da masu jarabar za su karanta yana da yawa daga qur'ani wa fi samai ashabi a cikin abin da malik ashabi ya ji daga imam malik تجوز في الأشهر من روايتين كان القرآن أن هلتا في أبن في شورى رواية بيدك إمام مالك فأرس كسوان أذره للحكم للمتصل لمالك رهوني من شر متصل wato wanda ya hashiya akan hashiyar burnani ta sharin zurkani na mutasar ya dangana wannan hukuncin ga imam malik bi lafzihin hukuman zuri da lafazinsa ka dubi wannan hukunci kuma aka ce wannan fa inda aka ce shi ne janaba ba zai karanta qur'ani ba inda ya zamo yana karantawar da motsa harshe amma dan ya karanta da zuciya to wannan ba laifi a ciki aka ce kai ko da qur'anin zai sauke a zuci to wannan ba a ce ya yi laifi ba domin karatun zuci ai ba karatu ba ne a shari'a na'am Mhm, a- ba karatu ne ba a shari'a to kuma a nan da aka ce mai jaraba ba dama a shiga masallaci aka ce kafiri ma hujjar su kama mai jaraba ne a cikin cewa ba daidai ba ne ya shiga masallaci na'am ko da a ce musulmi ya yarda ya shiga masallacin ranar sabanin masabar imami shafi da ya ce a inda ba daidai bane kafiri ya shiga masallaci inda musulmi bai masa izini ba amma musulmi ya masa izini to ya iya shiga a sabanin kuma na fiyawa da suka ce ai kafiri ya iya shiga masallaci ko da izinin musulmi ko ba izinin musulmi shi yasa su dai malikawa sun suka fi tsanantawa a wajen hana kafiri shiga masallaci na'am domin su sun hana a kowane hali Mm.
hanafiyawa su suka fi sassautawa su sun ba da dama a kowane hali shafi'awa su sun tsaya ga tsakiya sun ce in musulmi ya masa izini ya shiga amma musulmi bai masa izini ba ba ya shiga ba A, aka ce inda aka ce kada ya shiga inda yake larura ba ta jawo ya shiga ba amma akwai larura da hukunta lallai kafin isa ya shiga masallaci to sannan ba laifi da shigan nasa Eh, kamar yadda mu wani aiki yake da ba a samu musulmin da zai aikin a masallacin ba na'am to ah, an ce yayo a shi a makafirin ma shiga masallacin don yin aiki ko da an samu musulmin da zai wannan aiki idan ya zamo shi kafirin ya fi gwanan cewa na'am ko kuma shi ladan da zai caza bai kai na wanda musulmi zai caza ba wani abu za a gyara kamar waya a masallacin kafirin ya ce a bashi dubu ya yi musulmin ya ce sai an bashi dubu da ɗari biyar to malaman masara suka ce a a ya kyale kafirin ya shiga ya yi dan a biya shi dubu to amma in ya zama fa bambancin da da- da yawa banda inda ya zama kaɗan dan musulmin ya ce a bashi dubu da hamsin ya yi kafin ya ce a bashi dubu zai yi to hamsin ai ne sauki ce dangane da dubu amma aka ce a shi musulmin ya ce sai dubu da ɗari biyar to ɗari biyar ai da yawa Mm.
ko a cikin dubu ɗari biyar ai ta ta ta kai wani abu to
wa malibi fi kam ba daidai ba ne ga wanda yake mara lafiya ba zai wanda ba zai iya taɓa ruwa ba jima'un ya ce zai sadu da iyalinsa mutumin da ba zai iya sa- a, taɓa ruwa ba ba daidai ba ne ya ce zai sadu da iyalinsa balle har ya bayi zuwa ya ringa yin sallah da taimama haka ɗin karahiya ne wani kaulin wani kaulin ma aka ce haramun ne wani kaulin akwai ruwaya daga Allah mu hadin cewa a ba laifi
illa li azam sai fa idan ya zama dan cutuwa wani ciwo ne a jikinsa awi awi ikilam ko kuma mafarki ya wanda wannan zo masa ya ba shi ya jawo ba
ataymu to a sai babin taimama
zu safarin ubiya au zu marabi Mhm. wato tayammum anan ya kawo wata hatima cewa idan ya zamo mai janaba yana da ruwa ruwan da ya ishe shi wanka amma da gangan sai zub da ruwan ko ya sa na dasa a jiki to ya saba wa Allah kuma zai koma ya taimama Mhm. a kuma wannan aka ce ba a nan kawai wannan hukuncin yake ba dukkan wanda yana da dama ya kiyaye ya abu daidai amma sai ya sakaci har ya tozarta to sai a ce ya yi laifi ya yi laifi mutumin da yake an faɗa masa tsarin da zai bi ya zauna lafiya ya iya yin sallah a tsaye koyaushe sai yi kibin wannan tsarin ya ringa bayan da aka ce ba don ya zauna da lafiya sai wannan ya bayu zuwa cewa yanzu sai dai ya sallah a zaune to ya- ya ya saba wa Allah Eh, domin ana bukatar dan adam ya kiyaye lafiyarsa dan amfanin kansa kuma dan ya bauta wa Allah da ita Eh, wanda ya sakaci a cikin lafiyarsa ai ya saba wa Allah Na'am.
sai kai ya ci kaza in yana cin kaza miƙewa zai zai nemi ya gagare shi a da gangan sai ya ci gaba da cin wannan din da gangan Allah- yana da abin da zai ci ba wannan ba amma da gangan ya ci gaba da ci har ya zamo ya miƙe tsayin ya gagare shi to ya saba wa Allah to a tayammu sai babin taimama
zu safarin a wanda yake matalin tafiya ubiya tafiyar da take ko an halatta ta wanda wannan ya haɗa da tafiyar da take wajiba da wadda take manduba da wadda take da yinta da barin yinta duk ɗaya ne
ubiya ta yammama Hmm?
Ta yamma.
Zu safarin ubiha ma'abucin tafiya tafiyar da yake an halatta auzu marari ko ko wanda bai da lafiya ta yammama yana suna da damar su yi taimama
din nafili domin sallar nafila ko da ba tare da farilla ba Aha, sa iya yin taimama don sallar nafila istiglala
wal mu- wal mu- wal mubtalari haka nan sa iya yin taimama don sallah wadda take ta farilla
wa habirun za Mhm.
a bi farzin Ah, amma matafi tafiyar da ba daidai ba a duban shari'a kuma wanda ya tafiya don caca ko don wasa ko don fashi ko don abin da ya kama da haka to wannan ba ya yi taimama don ya nafula ba in ya rasa ruwa ba ya yi taimama don ya nafula ba Uhum. haka nan menene wa habirun Uhum.
za a bi farzin in adin Ah, wa matafiya ariru wanda yake mazaunin gida saha da yake lafiyayye lifarrik ya iya yin taimama don ya sallar farilla in alim ma kafiya in ya rasa ruwan da zai ishe shi alwala ko ya rasa ruwan da zai ishe shi wanka to sai ya salla eh taimama ya salla ta farilla
au kaufa wa'ati alim ko kuma ya ji tsoron tserewar wakatinsa cewa ya wato in ya tsaya yin alwala wai tsaya neman ruwan to wakacin sallar zai tsere to sai ya kyale neman ruwan ya ce mama ya sallah
dan nafili lan na fila wa mazaunin kato lan na fili nan lafi din ya yi dai tunda can ne farin aka ce lali na fili ba daidai ba ne mazaunin gida lafiyayye ya taimama don sallar nafila ba daidai ba ne mazaunin gida lafiyayye ya taimama don sallar nafila don cewa ya rasa ruwa Ah, wanda wannan da aka ce nafila malamai suka ce ya haɗa hatta shafa'i da wuturi shafa'i da wuturi ma dai asali nafila ne ko dai ana cewa suna ce karkarfa amma nafila ta haɗa har su an raka a kai alfajar to kana ma kuma wani su
wal jum'ati ba mazaunin gida lafiyayye wato a- akwai wasu kawai malama da suka ba da fatuwa da cewa a'a shi mazaunin gida lafiyayye ya iya yin taimama don sallah wadda take sunna kamar shafa'i da wuturi ko wadda take ragiba kamar raka a tayin fajar yadda wani malami kenan musani shi muhammad ya hayar wallahi wanda malami ne babba a kuma ɗan tijjaniya ne yau a wajen hijira ta dubu da ɗari uku da talatin ya ba da fatuwa kenan cewa eh a iya yin taimama dan a yi shafa dan ana zaune a gida aka rasa ruwa wal jumu'ati mazaunin gida lafiyayye baya taimama dan sallar juma'a wal janaza haka nan baya taimama a wato dan sallar janaza illa idza ta'ayyanat sai janaza sai fa idan ta zamo ta ayyana a kansa idan sallar janaza ya zamo ta ayyana a kansa kamar ya zamo ba mai yi sai shi to wannan sai ya ce mamar ya yi
fara'ibu tayammum to farillan taimama Wannan da ya sa mana jinaza daidai ne?
eh jinaza din shi ne mahaifa a fada yawa shi ne jinaza Ina
urubul qasidu a fara'iru taimami farillan taimama fururuhu farillan taimama qasidu sa'idu dai a wato an ce har takwas ne alƙasadu na farko niyya alƙasadu na farko niyya niyyar da ake wajen taimama ana yin niyyar halatta ibada ne ba wai ɗauke kari ba
as-sa'idu dai sai kuma farilla ta biyu ta taimama shine waje wanda yake tsatsarka wajen da za a yi taimamar ya zama waje ne tsatsarka
wabbar batil ula farilla ta uku daga farillan taimama shine samun ƙasa na farko samun ƙasa ta farko wa masu zaye sai kuma wato shafar abin da yake ya bayyana Yayi waje.
na fuskarsa gaba ɗaya ya shafi ba mabayyanin fuskarsa wal yadayn da kuma shafar hannayensa farilla ta biyar shine shafar baki ɗayan hannaye lilku haƙi zuwa ku'u haƙi zuwa ku'u wila a je- a- abu a jere
dukuri wa itin sai kuma shigar lokaci bisalati ta sala a da yake ya sadu da sallah wato sadisu ha na shi- wa farilla ta shida alwila yin taimama da gaggawa kada ya fara taimama ya tsaya sai daga baya yi duhuru wakatin farilla ta bakwai shine ita taimama ka a yi sai wakacin abinda za a yi taimama saboda shi ya zamo ya shigo bisalati ta sallah farilla ta takwas shine ya zamo taimama ta sadu da sallah
sun matsaƙi sannan abin da ake kira sa'idu da aka faɗa a ƙur'ani ka ce ma musa idan ɗaye ba turu turbaya wa ɗubu lahajar da wasu da yunfu alhajar da dutse wa salij da ruwa ko a wato ƙasa wadda ruwa ya rufe ta
wala kafkafu da waje mai tarar wato waje wanda yake laka ce in an taka nitsewa za a
wala ziza da duk abin da yake ya bayyana da abin da yake ya bayyana daga ƙasa ko da kamar gishiri ne ko abin da ya kama da haka lajisu ba a yin taimama da karmatako wato dutsen da in aka kona yake komawa su minti in shuri in ya zama har an kona shi to ba a yi taimama da shi ba amma in yana yadda yake asalan ba a kona ba to wannan a iya yi.
auna auna hashar ko kamar itace ba a taimama akan itace ko katako wala asiru ba a yin taimama a kan tabarma awashi ko ciyawa auna ko zinare ko azurfa ko yakuti ko lu'ulu'i duk wannan ba a yin taimama
wali maribin wanda yake mara lafiya ya iya yin taimama haɗiɗo a jikin bango ina da yin hajjar da aka yi shi da dutse malamai suka ce wannan ma ƙaidin na cewa sai mara lafiya ba a bukatar kawo shi ko da lafiyayyen ne ya iya taimama a kan bangon da aka yi shi dutse da dutse wati da yunƙu katsayi kamar ma wanda yake lafiyayyen filmu shi da zancen da ya fi shuhura to sunan taimu sunonin taimama wanda yake guda uku ne sunonin taimama guda uku ne waman duba to da kuma abin da ake so a taimama wanda su kuma guda hudu ne
wa sunna tajridu sa'idi an sunanta sunnoni uku a taimama sunna ta farko shine sabunta sabin ƙasa lil yadayn don shafar hannaye idan sabin ƙasa na farko ya shafi fuskarsa to kuma ya sake wani sabin ƙasar don shafar hannaye
tartibu haka nan sunna ne a jeranta ma'ana sai ya fara shafa fuska sannan ya shafa hannaye
wasuma a haka nan kuma sunna ne sunna ta uku a cikin taimama shine a shafa hannaye daga ku'u haƙi zuwa kumta gwiwar hannu shine fasassarin hannu
mu duba bismillah sai kuma manduban taimama guda hudu sai ce an so wanda zai taimama ya fara da bismillah
an yi kaddima haka nan kuma mustahabi ne ya fara shafar hannunsa na dama wa zahira ya ba- ya fara shafar mabayyani wato bayan hannun nasa kafin ya shafi cikin wal muqaddama ya fara shafar magabaci daga hannun wajen yatsu kenan kafin ya tafi wajen gwiwar hannu
naqibu abin da ke bata alwala abin da ke warware alwala mislu rubu kamar duk abin da ya warware alwala ne Am, abin da ke warware taimama duk abin da yake warware taimama kamar abin da ke warware alwala duk abin da ya bata alwala to ya bata taimama wa ma'a tare da wannan ma kuma akwai wujudu ma samun qawlan ruwa kafin sallah fi sa'a idan ya zama akwai yalwar lokaci wanda ya taimama don rashin ruwa kafin ya sallah sai Allah ya kawo ruwa ya zama kuma zai iya yin taimama ah, zai iya alwala da ruwan ya sallah a wakaci to wannan taimama ta su ta ɓaci
wala yusalla bi tayammumin farad Mhm. ba a sallanta bisa yi mamin farillai biyu da taimama guda ɗaya ba a sallata farillai biyu da taimama ɗaya wasani a farilla ta biyu idza sulli idan aka sallace shi da taimamar da yake an yi wata farillar fasali da wannan taimamar to ta biyun ta ɓaci ko da wanda yake sun haɗa wakaci ne kuwa
wa bi ta yammu mil faribati ta yin nawafilu idan mutum ya yi taimama don sallar farilla ko da daga wanda yake mazaunin gida ne lafiyayye to yana gama farilla daidai ne ya tashi ya yi nafila
wa mushafu haka nan ya halatta wanda ya taimama don sallar farilla ya taɓa ƙur'ani da wannan taimama in in tattace tattace idan wato nafila ta sadu da farilla ko taɓa ƙur'anin ya sadu da sallar farilla
wa bi ta yammu mil ka nafile da zama Ya zama- abinda da aka ambata yana halatta da taimamar da aka yi don nafila wanda ya taimama don nafila ya iya yin wata nafila da wannan taimama ko wanda ya taimama don nafila ya iya ɗaukan ƙur'ani
illal farab sai ko sallar farilla wanda ya taimama don sallar nafila to ba yi sallar farilla da wannan taimaman ba
mimma kuddima ukhima daga abin da aka faɗa a baya
wa qadira ma yajitu aba abdala Aha. wato idan ya jinkirta yin abin da yake daga bayan sallar gwargwadon yanda inda alwala ce gabobinsa sun bushe to abdula ka ɓata taimama wannan taimama
wa wudda bil bil muaqibati masana masala an iyakance wannan gwargwadon da cewa kamar karanta tasbihin da ake ga misali bayan sallah wanda ya yi taimama ya sallah ta farilla to in yana so ya yi nafila bayan farillan nan yana sallama ya tashi idan ya zauna ya tsaya yin tasbihi ya yi tasbihin nan da ake yin 33 33 33 ya gama to wannan bai da damar ya ce zai tashi ya yi nafila wannan yana daga ƙarin da shi mawaƙin sai da abdullahi ya kawo a kan mai asalin littafin
kaman ta yammama likal janaba Likal janaba.
wanda ya taimama don kamar janaba fa wajibun wajibi ne ya keɓance ta niyyati da niyya wajibi ne a taimama tasa yi niyyar cewa zai taimama nan ne fa dan janaba zai taimama nan ne fa dan janaba ta same shi ga shi bai da ikon taɓa ruwa ko bai samu ruwan ba. To alhamdulillah sai a kwana nan ko?
ko da sallolin da suka haɗa maka da yake kai ba zai ba zai yi wuce ce mama ɗaya ba in yayi Eh.
sai sai sai yawa duk wanda ya sai ya sake kai mama kafin ya kafin ya ta gaba to yanzu na fasulu wannan fasali ne ta yammu Eh, la yahillu lil dhunubi dukhulu masjid ko kamar na aka fara ko bai halatta ba ga wanda yake cikin janaba ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani aka nan bai halatta ga wanda yake cikin janaba ya ce zai karanta qur'ani sai ko aya daya wa nawiya wa nahawaha ko abin da ya kama da ita litta'awwi dan neman tsari wa nahawi ne ko abin da ya kama da neman tsari shine kamar kafa dalili
wala yajuzu ba daidai bane
liman la yaqdiru ala al-ma'il bari ga wanda bai da ikon taba ruwa mai sanyi an yati zawjatahu ya- ya kusanci matarsa الجاري إدى الآلة sai fa ya tanadi abin da zai dumama ruwa sai ya tanadi abin da zai dumama ruwa إلا أن يتلم sai fa idan mafarki ne ya yi فلا شيء عليه wannan ba laifi ba laifi don ya yi taimama saboda mafarki
فصله wannan fasali ne يتيمم a cikin taimama ويتيمم المسافر matafi yana yin taimama في غير مأسي wanda yake tafiyarsa ba cikin sabon Allah ba ne والمريض haka nan mara lafiya ma yana yin taimama بفريضة dubiyan nan sa iya yin taimama don sallah ta farilla أو نافلة ko sallar nafila ويتيمم العابر mazaunin gida lafiyayye yana iya yin taimama للفرائض don sallah ta farilla إذا خاف خروج وقتها idan ya zama yana jin tsoron fitar lokacinta in ya tsaya neman ruwa ولا يتيمم amma العابر mazaunin gida lafiyayye baya yin taimama لنافلة don sallar nafila ولا جمعة ko sallar juma'a ولا جنازة ko sallar janaza إلا إذا تعينت عليه الجنازة sai fa idan janazar ta zama ta ayyana a kansa ya zama ba wanda zai sai shi ko ya zama mamacin ya yi wasiya da cewa shi zai masa sallah
وفرائض التيمم farillan taimama النية niyya wasu iyu ɗayu farilla ta farko kenan sai kuma waje tsatsarka farilla ta biyu kenan wa masul waji sai ya shafa fuska farilla ta uku kenan wa masul sai ya yadi shafar hannaye ila zuwa lukutai ko'o farilla ta hudu kenan wa barbatul arji Ƙula da saba hannu a kan ƙasa ta farko ɗora hannu a kan ƙasa na farko farilla ta biyar kenan wal fawu sai kuma yin taimamar da gaggawa ma'ana kai ya fara taimamar ya sa yin wani abu in ya fara taimamar ya kai har ƙarshensa farilla ta shida kenan wa dukulul waqti sai kuma shigar lokaci farilla ta bakwai kenan wa tisalu li sai kuma saduwar farillar an taimamar da sallah ko duk abin da aka yi taimamar saboda shi
wa sa'idu abin da ake kira sa'idi wa turawu shine turbaya wa du ko yuko wala jaw ko dutse wa salif ko raba kasar da raba ta rufe wala ko kabbar waje mai tarar wato waje wanda yake lakan an taka a litsewa ake wa nawi da abin zalika da ya kama da wannan wala yajuzu lil jism ba daidai ba ne a yi taimama bin jistil maɗuri da karbata ko wanda yake an dafa Ya, dutsen da ake siminti da shi wanda har an daka- a, an dafa shi to ba daidai a yi taimama a kai ba amma in yana ɗanyensa yana ɗabi'iyinsa to wannan a iya taimama a kai
wala fi haka nan ba daidai ba ne a yi taimama da tabarma wala kashay ko a yi da katako ko itace wala shi ko ciyawa wa ko nawi abin da ya kama da wannan wa rukisa lil maridi an yi ranwa mai ga wanda yake mara lafiya fiya idilajen a cikin ya cewa ya iya yin taimama a bangon da aka gina da dutse wa dobe da yumbu illam yajid munawilan gairar ghayra kun bai samu wanda zai miko masa wannan sa ba bari ma yadda ya gabata gare mu a waken ko mara lafiya ko mai lafiya ma ya iya
wasu na nusu sunnonin taimama hudu ne
tajdidu sa'i a ko guda uku a guda uku ne guda uku ne sabunta sa- saba ƙasa bi bai'i liya daihi don shafar hannayensa in ya yi sabin ƙasa na farko ya shafi fuska to ya sake sabin ƙasar don ya shafa hannayen
wa masu ma bainal ku'ain sunna ta biyu shine shafar abin da ke tsakanin ko'o wal wani fakai da gwiwar hannu
waccan ci sunna ta uku shine jerantawa
wa fa'iluhu mustahabban taimama guda hudu ne at-tasmiyatu yin bismillah wa taqdimu al-yumna 'ala al-yusra mustahabi na biyu shine fara shafar hannun dama kafin a shafa hannun hagu wa taqdimu zahir az-zira'i musahabi na uku Alama shine ɗaya.
gabatar da shafar mabayyanin hannu bisa cikin hannu mabayyanin hannun shine inda yake nan wajen wa nan shine mabayyanin hannu nan shine ciki wajen tafi shine cikin bayan hannu ko shine mabayyanin domin mutum yana tafiya nan inda yake fitowa daga gare shi ko
wa muqaddami da gabatar da magabacinsa ala mu'akkid wasu majinkicinsa ba fara shafar daga nan wajen yatsu ya tafi wajen gwiwar hannu
wa nawaqibu abin da ke warware taimama kalubu kamar abin da ke warware alwala ne duk abin da ya warware alwala to ya warware taimama wala tusalla faribatani ba a sallar farilla biyu bi tayammumin da wahid taimama ɗaya wa man tayammama li faribatin wanda ya taimama don sallar farilla jaza lahu an-nawafil ya halatta ya na fulfili bayan ya yi farilla wa masul ya musahab halatta ya shafi ƙur'ani ya ɗau ƙur'ani bayan ya yi farilla wa dawaf ya halatta ya dawafi wa ya tilawa halatta ya karanta ƙur'ani inna wa zalika idan ya niyyar wannan wa tun farko kuma ya zama wata salatin salat ta sadu da sallah ولم walam ya haru da يخرج wakar ya الوقت zama kuma lokacin sallah bai riga ya fita ba
وجاز لتيمم النافلة kullum ma zikira dukkan abin da aka ambata ana halatta da taimamar da aka yi dan sallar nafila إلا الفريضة abin da ba a da dama a yi shine sallah ta farilla ba dama a yi taimama don nafila a ce za a yi sallar farilla bayan wannan nafilar da wannan taimama
ومن صلى العشاء wanda ya sallar isha da بتيمم taimama قام to miƙe don ya للشمس shafa'i da wuturi بعدها bayan ya yi ishar من غير تأكيد da ba tare da ya jinkirta ba ومن تيمم من جنابة wanda ya taimama saboda janaba ta same shi ya zama bai da ikon taɓa ruwa ko ko ba ruwan ma da zai yi wanka da shi fala budda to ba makawa min niyyata daga niyyar janaba a wajen taimama tasa ya niyyar cewa zai taimama ne fa don ya halatta abin da janaba ta hana shi to alhamdulillah to akwai mai tambaya a cewa idan mutum ya sai da kadararsa ga kuma lokacin fitar da zakar su ya yi zai hada da wannan kudin ya fitar ko su ma sai sun shekara ya danganta da kadarar wata iri ce yauwa idan kadarar daman ta kasuwanci ce ai daman zai hada da ita amma idan kadarar ba ta kasuwanci ba ce kamar misali gidaye ba don siyarwa ba a sai kuma wani dalili ya jawo ya siya to yanzu wannan gidan ba a cewa ya hada da kudinsa ya fitar musu da zakka abin da yake akwai kudin duk wannan kudin sai ya fuskanci sun shekara ta zo shi ne na wasta gaba da fa'idatin da jadda dadla amma ne augari muzakka na mai muhutasa sai kuma wannan cewa akwai hadisi da zo a nan masulun rarrela wani daga bala masulun allah ƙara daga shi ƙara ya ce ƙara sula sallallahu alaihi wasallam a mara kullu zakat manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wa dukiyoyin ku katanga da fitan mata da zakka dukiyar duk da ake fitar mata da zakka to an kare ta ne an mata katanga ne daga lalacewa wa dawo marafin bin sadaka ku yi magani ga marasa lafiyar ku da sadaka waye dole ba da'i du'a ku tare da addu'a don saukar musibu kafin musiba ta sauka ku ta addu'a sai ya zamo Allah ya kare musiba da zamo bata sauka ba ko kuma ma an ta sauka ya zama ba ta tasirin da zai ta muku da hankali ba ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbul abad ba da imani billahi akawdu bil nas wanda na sallallahu alaihi wasallam yace mafi fitin ayyuka bayan ba da gaskiya daga Allah shine ayi kokarin yanda za a samu karbuwa wajen mutane shine neman mutane su so amma fa malamai suka ce kamar wannan in ya zama ba wai za a yi su don su soka a cikin aikata abin da zai saba wa Allah ba wannan ba daidai ba ne ولا رسوله أحق أن يروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالقناعة أنا أمرتكم ودن زوجي فإن القناعة مال لا ينفد ومن ودن زوجي دوكي أتي دبت قاريوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل ينظر إلى وجه والديه نظرة رحمة إلا كتب الله له بها حجة مقبولة مبرورة an ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda za a ba wanda za a samu mutum ya dubi fuskar mahaifansa duban tausayawa sai ko Allah ya rubuta masa kamar ladan hajjin da aka karba hajjin da aka yi nagarta a ciki to alhamdulillah alhamdulillah fatiha daya da salatul fatiha uku